da fatan ka tashi lafiya malam ya hukuncin matar da dabba ya shigo gidanta yar akuya ta shigo gidanta tun tana karama har dabban nan ta girma ta rike dabban nan tana ta ciyar da ita to yanzu dai malam sai makota suka ce mata a dauki dabban nan a kai ta kasuwa a sayar su raba kudin tare ita kuma ta ce ba za ta ba wa kowa kudin nan ba za ta sai da dabba amma masallaci za ta kai kudi wannan mata akwai tsoron Allah wallahi ni da tana nan ma ai da na dan bata wani kyauta wallahi dan hizba ku ne mota dan wannan tsoron Allah ta ya kai a girmama ta ta ce da ku duba fa dabba ce ta shigo maimakon ta ciyar da ita ta shayar da ita wai makota su kuma don son banza wai a sayar a raba kudin saboda ba a tunanin lahira ki je ki sayar da ita tunda ba a samu mai ita ba ki kai masallaci ki ce Allah kai ladan da ni da na kiwanta da masu dabbobin karki yadda ke ba su asi karki ba su taro karki ba su kokobo kuma muna miki addu'a Allah ya kara miki tsoron Allah da takawa gaskiya wannan ta sha karatu ta yi ilimi gaskiya malam ga tambaya ta kamar haka an ce begen annabi da kiɗa ba kyau haka ne ko ba haka bane eh haka ne annabi ana son sa annabi ana begensa annabi ana ƙaunarsa amma manzon Allah ya fi matsayinsa ya wuce a sa masa piano a sa masa ganga yawa ai ko babanki ne zaki zo kina yaba babanki ai ba kya sa ganga ba ai yawa wannan waƙoƙi na mawaƙa na su cata ɗan ƙwairo da waye wannan daban ne amma begen annabi da ake yin sa wasu masu yi suna yi ne da sunan addini to ai addini bai yarda da kiɗa da waƙa ba Allah ya ce wa ma'allam na hushera wa mayan bazi da ban koya wa annabi waƙa ba da waƙe-waƙe ba su zamanto kuma sun dace da shi ba Allah ya ce mawaƙa da masu kiɗa halakakku suke bin su da aka duk bege na annabi da aka ga akwai kida a ciki ko yaban annabi da aka ga akwai kida a ciki to haramun ne a ji shi kuma shi ma begen wanda aka halatta a yi shi ko a ji shi wanda ba wuce gona da iri a cikinsa wanda ba wuce gona da iri wanda ba a rinka faɗan maganganu waɗanda suke sun keta shari'a ba ina fata ana fahimta to sai a kiyaye a rinka tambayan malamai begen kaza da aka yi kaza mawaƙi kaza ya halatta a ji ko bai halatta ba akwai wanda za ki ga maganganu ne masu ban sha'awa da daɗi ana yi akan annabi a rington ɗin kama za ka saka shi a waya da daɗi saboda ana faɗan alheri da yabo ga annabi ja'iz ne amma a zo a sa kiɗa kam a'a ana sa kiɗa al'amari ya lalace kuma mawaƙin yana zuwa yana faɗan abinda Allah bai ba shi dama ya faɗa ba to shi ma dai an yi laifi Allah gyara mana halin malam ina bin masallaci sallah ta ce amma tsakaninmu da rata ya matsayin sallata ki sallar ki ke kadai a gida duk wacce take nesa da masallaci ba wai gidanta yana dab da masallaci tana jin ta da igama tana jin ruku'i da sujjada ba to kar ta yi sallah ta bi jam'i saboda za a yi samun matsala idan loudspeaker ta lalace ya za a yi sai ki rikice amma wanda suke dab da masallaci katangarsa yana kusa masallaci ko komai ake suna ji to wannan za ta iya bin sallah inda daman wasu masallatan ai sahun tsakanin na maza da mata ba a da yake ba Allah ganar da mu ta bayar da naira ɗari biyar sadaka saboda Allah za a sa shi asusun marayu insha Allah mala ina fatan kana cikin ƙoshin lafiya kai da iyalai duka to iyalai dai kam suna kano gaskiya muna nan muna ta ba su haƙuri tun farkon azumi amma dai yanzu dai suna nan suna ta murna da da fata alheri saboda za su tattuki aljihun malam zai koma gida a daman ka gama ce tana Allah Allah ka dawo ai daman aljihunka ne kawai ya za a yi yara kuma ana nan an yi shiri ana ta baba yaushe za ka dawo ashe takalmin sallah ne baka saya ba sai haƙuri dai Allah ya mana suna nan lafiya muna ta ba su haƙuri bayan haka ga tambaya ta kamar haka ni ce na kai ziyara wurin 'yar uwata a ƙasar taraba a jihar taraba sai rashin lafiya ya kama ni sai na karbi aron dubu goma na yi jinyar kaina da yara na guda biyu to ke ma me ya kai ki za ki tafi taraba har da ɗiban yara biyu raɓe-raɓe suna binki to ba mamaki tana da uzuri ko ko ba wanda za ta barwa ko ta mu ɗauka a matsayin haka amma ina ba ki shawara a irin wannan zamani da hanyoyinmu ba su da aminci a irin wannan zamani da ake fama da talauci da rashi duk wacce za ta je bakunta wani gari in dai ba gidan iyayenta bane da suka ce a kawo yara ku daina tafiya da yara sai dai kuna da mota ku ta gida kuma akwai wadata da yalwa amma hanyoyinmu ba su da aminci ga haɗurruka sun yawa ga sace-sacen mutane sannan abu na uku wanda za a je wa bakuntan ya kamata a lura da yanayinsa da halinsa shin zai iya zai iya ɗaukan nauyin wannan 'ya'ya bayan ke yarki ce tana aure wanda take aure talaka ne ɗan ƙaramin ƙarfi ne da shi sai kika ce bari ki tashi daga nan gombe ki tafi tara ba za ki kai mata ziyara kika zo tafiya kika haɗa 'ya'yanki guda biyar kun cika kujerar bos tun daga sauka a tasha wannan ya buge wannan yana zubar da majina wannan ya yi fitsari a jikinsa wannan yana mamanin yunwa nake ji wannan ya ga mai yogurt yana ta kuka ya ji ya rike mai yogurt shi sai ya sha yogurt ke kika dawo kanki kuma an zo an shiga gida saukan da kuka yi a gida a ranar ko abincin rana ba su yi ba to yanzu dan Allah kin mata adalci shi yasa in kika je gaisuwa gidan yar uwarki kika ga tana ta fushi ranta a bace baki mata komai ba wannan tarin yaya da shirgin yaya da kika kawo mata shine yake damunta tana zuwa ɗaki mijinta suna haɗuwa zai ce wannan kuma wace ce ta abinda ba maza suke kenan namiji da ya zo gidansa ya ga buruntu ya ga yara suna jefe-jefe to ransa zai ɓaci zai turbana fuska waye aka kawo mana waye wannan wallahi yayata ce ta zo gaishe ni daga ina daga gari kaza sai ce yanzu dan rashin hankali shine za ta je ta ɗebo 'ya'ya biyar to wallahi ba da abin da zan ciyar da su ke kika jawo wa kanki tunda baki faɗakar da ita ba da sai ki ce yaya ko wance in za ki zo ba sai kin da ko yara ba ni ma zan samu lokaci in zo in gaishe ku mata Allah muku albarka akwai zumunci akwai zumunci amma zumuncin wai sai a ce sai an yi hadda ƙananan yara ki ga mace fa ta taho za ta je gaisuwan mutuwa ba gaisuwan mutuwa ki ga yaya bakwai rabe rabe ga wani a goye ga wani a hannu wani yana shan nono ga wani bai dade ma da fara tafiya ba shi ma wai goga sai an je da shi yara ƙanana in aka sa musu abincin da suke ci wallahi manya ma ba sa ci in ka zuba musu kwano sai dai ki jana a ƙaro shi kuma yaro ba ruwansu ko gidan ubansa ne sai ce a ƙaro ko ba gidan ubansa ba ne sai ce a ƙaro ɗanki sai sa ki a kunya sai a ce ‘ya'yanki suna cikin yunwa to kin je musu bakunta abincin da za su ci ma babu don Allah wannan daidai ne ba daidai ba ne ya kamata ku zamanto masu kulawa ku ringa gane rayuwa za ki je gaisuwa za ki je zumunci za ki je kaza in bai zama dolen dole ba karki ɗebi biya. tafi sul shi ma kina zuwa kuna gaisawa daga jakarki a'a zan karisa gida ina da ayyuka a gida shi kenan sai ki gana marmarinki amma kin je wa mutane ziyara daga zuwa ziyara an ganki da akwatuna ana sauki akwatuna sai ka ce ƙaura kika yi wai fa ziyara ta zo akwatuna kwana nawa zaki bari dai in huta tukunna sati ɗaya shiru sati na biyu shiru sati na uku sai aka ji tana magana cewa wai za ta shiga islamiyya daga bakunta yanzu wacce ta zo bakunta ta ce ki kai ta ku shiga islamiyya tare yaya zama ne za ta yi daram da kam kin ga wannan za ta hada ki fada da mai gidanki wallahi ba wani kunya ba wani koyo ki ce wance ke yar uwata ce dangina ne kin san mazan zamani sai hakuri don Allah wallahi in zaki shekara ɗari in ni ne a karan kaina ba da wata damuwa abinda na wani samu naki ne amma mazan zamani wallahi zaman ki a nan gidan zai iya jawo matsala da mai gidan mutum ne da baya son mutane sosai amma kar ki je ki ga mutane yanzu tun da kika zo dinnan na kasa gane kansa dan bini bini ya ta mun fada in san akwai mazan da in kin yi masa wani abu na laifi ba zai fito ya gaya miki ba sai dai ya ta nukurkusa ki ita cin mutuncin ki ita wulakanta ki ashe wani laifi ne kika yi ya iya iya ya gaya miki ki sallame ta shi dan Allah ina ganin ki dan yi wanki ki hada kayan ki gobe ko jibi a raka ki tasha ki tafi Allah sa albarka ki dan tattara yan tsomo karanki da dan abin da Allah ya hore miki ki dan mata gege da guzuri ta tafi gidansu ko ki ce mata wance ke ma da aurenki ta zo ki sati biyu a gidan wata mijinki ba wannan wani irin bakunta ne wannan sati biyu sati uku a wannan hali sai dai in larura ko ta bukata wannan larura bukata ta kan sa haka amma gaskiya ana son shaida muku wallahi mata ku gyara al'amari fa ya canja kar ki zo wata ran wani mai gida ya miki wulakanci ki je kina kuka kina ce an miki wulakanci dan wani in yar uwarki ba za ta faɗa ba zai zo ya tsaya a bakin kofa ya ce to hada kayan ki zan raka ki tasha eh zan raka ki tasha za ki ce a ba yanzu ba ko kuma ki ga kafin lokacin tafiyarki in kika kin zo bakunta kafin ki faɗi ranar da za ki tafi an turo miki yana tambarki da dan kuɗin motan ki dubu biyar an aiko mata gida ta tsuguna ta kawo ta ce gashi mai gidan ya ce a baki kin san me ake nufi haɗa kayan ki ki tafi an gama da ke amma saboda rashin tunanin wasu a cikin ku sai ta karɓe tsarabar da aka bata ta ce ba yanzu zan tafi ba ku daina yi ba kyau ku kare mutuncin da darajar ku da kimanku Allah muku albarka ta ce ta yi jinya ga dubu goma na kudin bashi da ita da yaranta akan wayin Allah ya sa ta dawo garinsu sai ta dawo garinsu za ta nemi dubu goma ta yi sana'a ko ta nema ta biya ta ce kwazam sai aka kamun labari shekaran jiya juma'a matar da ta bani bashin dubu goma nan ta mutu kuma ta bar 'ya'ya uku da mata da maza da yara da mijinta to amma malam mijin nata ba mai adalci ba ne don allah ki ji mata shi ne ki ji matan yanzu tun da ba mai adalci ba ne ya halatta ki ci dubu goma kenan wai so take yanzu mala abdullahi mata fatawa cinye dubu goman kitin da miji ba mai adalci ba yanzu ke daga zuwa bakunta yaya aka yi har za ki zo ki hukunci akan mijinta wai ba mai adalci ba ina ruwanki ba mai adalcin ba ta zauna a ƙarƙashinsa har ta mutu kuma ba mai adalcin ba kika zauna a gidansa har kika yi jinya kika ci bashi dubu goma ko kuma wataƙila rashin adalcin ya ga tana jinya bai bata kudin jinya ba ko ba mamaki kaɗan daga halin ku kenan to yanzu malam in na samu kudin nan ya zan yi kin ji fa kin ji fa ya zaki zama bai kama ki ba ki buga mota ki nemi kudin mota zuwa taraba ki je ki dawo ga kudin mota ga biyan dubu goma yawwa aiki ya same ki in Allah ya jarabe ki zuwa taraba dubu ashirin ne dawa dubu ashirin kin ga sai kin tanadi arba'in kudin mota zuwa da dawa ga kuma dubu goma ta biyan bashi hamsin kenan cas cas rafa daya aiki ya kama ki da ƙarshe ta ce tana neman addu'a wajen malam Allah ya bata menene damar biya to Allah ya taimake ki eh Allah ya baki nasara eh amma dai ki daina cin irin wannan bashi gaskiya bashin nesa tana da tsoron Allah ai tana da tsoron Allah tunda ta ce tana so ta biya kin ga bata cinye ba kin ga ai za ta iya cinye kudin saboda me saboda mai gidan baya nan Allah ya fi mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana taimako Allah ya kara mana tallafi insha Allah kamar yadda muka saba sauran karki shi sai na kan nan ta kudi kiwa ne sauran amma wannan ta yi kaɗan sun ƙi guda za a rol ko a koma da sinki da rol ba ɗaya ba ne? ta ai da mun fulani ne ko in ba ku iya hausa ba mamaki mun kusa dai mu rabu lafiya insha Allah wani kwana uku ya saura min a garin nan insha Allah idan Allah ya ta'ala bayan sallah a ina da wannan da wannan zafin ranar Allah muku albarka insha Allah sai mun bude masallacin idi namu za mu rinka tsayawa a yi sallah a yi idi a yi muku hudu ba ta mata insha Allah Allah ce mu mu a bari mu bari mu dan nemi a tabarruki da albarka kamar yadda aka sani akwai 'ya'yanmu marayu waɗanda ba mu ba su kayan su ba wanda ba a gama ɗinkin su ba da kuma waɗanda ba su ma zo ba kwata-kwata yau ga abubuwan da zamu za mu kammala raba kayan marayu yau Allah ya so yadda Allah ya sa kowa ya zo ga kayan nan na maza ga sunan aleda da kuma ma na sauran mata ga su yan abu na biyu akwai iyayen mu tsofaffi din nan masu shekara 70 80 100 dattawa mata kun san ni su ne abokanai na yi duk shekara dama da ni su ne hagun ba mai min addu'a irinsu kullum addu'a ok sai ashe akwai kuma fa kuna nan ku to kuma an nan tuna da ku waɗannan dattawan tsofaffin shekara 100 shekara 80 su ne abokanin tafiya bara ma na samu wata tsohuwa shekara ta 100 da wani abu na ce da ba don kin tsufa ba da an ɗaura mana aure da ke amma sai da aka ɗauki hoton mane da ita tsohuwa tukub yar albarka Allah ƙara lafiya to za mu ba su guzurinsu na abinci da ake bayarwa ɗan taliya makaroni a a shinkafa ɗan dai abinda Allah ya bayar za mu sallame su ma yau duka zan sallame su in Allah ya so yadda don na son da rage mana aiki akwai akwai iyayenmu 'yan hizba su ma insha Allah akwai wata karramawa da za a yi musu yau insha Allah ta'ala muna fatan alheri insha Allah to wannan da shine iya abin da zamu yi muna muku fatan Allah sa albarka dan haka sauran mata da ba su da sha'ani da wannan mun sallame ku za ku iya tafiya sauran mata kan wacce ta tashi mana a nan a rumfan nan in ta tashi to ta fita wance kuma za ta tsaya ta jira a shaida da ita Allah sa albarka ina kira ga iyayenmu dattawa wanda ta riga ta karbi sakonta da Allah duk wacce ta san an ba ta kayanta to don Allah sai ta samu sai ta sai ta fita ina fata ana ganewa Allah ya samu gane Allah ya samu dace ina mota makulli a cikin mulkar nan ne yanzu ina dattawa tsofaffin da tsofaffin da ba su karɓa ba a wani ɓangaren su su ne a gaba to gaskiya bari mu fara sallamar su aikin su zai ɗan sauƙi sai mu zo kan marayu yanzu za mu fara da tsofaffin nan masu tarin shekarun nan ko insha Allah to to to ina littafin ina takardar a saurara kawo kaya bai buka ok gora su ana na na'am na'am na'am karo karo ai wanda da kake na'am a ba da wuri a ba da wuri waɗannan da suka tsatsaya a can rumfar yan hizban nan duk kusa su zazzauna ko su fita sun ba ku ne gaba da shi wani duk sun ba ku ne gaba ba wancan da muka ɗauka wannan ba shi ne shi ne wancan
a to ya zamu mu gane wanda aka wanda wanda ba a bata ba ya isa saurara
matsalan wala sun zuba ne ko ku ko ku zo ku ko ku da ya kamata mu gaya ke a gaban shi ko ku ne bayan eh
gani ke ruwan da kuke a nan ruwa ko Ku matsa ku can.
bayan ku can eh ku koma can ba za su yi ba ba za su yi ba ba za mu kyale su ba. to a saurara bismillahir rahmanir rahim a saurara da Allah ku bar iyayen nan namu su ji in an kira ku bar su su ji da Allah addaji baffa unguwar bakasi shekara 65 a saurara addaji baffa shekara 65 addaji baffa shekara 65 unguwar bakasi halima muhammad unguwar shidde shekara 70
halima mamman an wanshi ke
halima muhammad unguwar shidde aishatu adamu unguwar tike shekara 75 ina take to to to bismillah hajja jabo karbi wace ce wannan kirata aishatu anguwan cike to mun sallame ta ga wata a- a maimuna maimunatu muhammad amma ita ba anguwa ba shekaru hawa shehu lambun gwamnati shekara 80 hawa shehu kai wannan ba na ta bane wace ce wanda ka tafi da shi ne da mai suna Aisha ina take wanda ta tafi nan tsohon wannan shikenan ku bar ta kawai ba ta eh ta ta karba mata kira sunanta ne
wace ce ta karba jiya ko
ba ta karɓa ba
hawa'u shehu lambun gwamnati shekara 80 ta zo salamatu sani unguwar alhaji yarima shekara 73 ina salamatu sani a tabbatar don kar mu miƙa wata ta karbi na wata ai sun toshe hanyar ne waɗannan sun Ali.
tsaya wannan wurin a yi kiliyarin in a wurin buɗe na hanya a buɗe hanya a nan dole sai an bada Wani?
hanya kin ga bar nan gurin ki je ki buɗe hanya A ki buɗe je sai hanya.
kin buɗe hanya can can can a buɗe hanya a buɗe hanya a buɗe hanya ina take salamatu sani a unguwar jerima shekara 73 ya kiyata salamatu sani mawari ki zaman ki je kike aiki je ki aiki bismillah ƙwaɗi mun gode awa an gaishe ki salamatu ta karba ko hawa abubakar unguwar ɗan fulani shekara saba'in ai bai budu ba kin ga sai hanya ta sai na ga kiliya hanya a kori kowa duka hawawu abubakar unguwar dan fulani aisha ta abubakar unguwar dan fulani ina aisha ta abubakar ta zo mai kamata to ita ce wannan to ai hajiya mun gode
aisha to abubakar a gudanar kuma eh fatima abdullahi unguwar tike shekara saba'in fatima abdullahi unguwar tike na take to a bata wuri a bata wuri ga kuma ku biyu ne ba damuwa duk su zo sai an gansu
tambayi shekaru ke me sunan ki eh ke me sunan ki a wace unguwa kike ya isa to shikenan a ke shekara ki nawa ke fa shekara ki nawa
wannan fatima ne ba ita ba ne wannan fatima ne ba zo wani da
to ba damuwa ai yanzu dai ga ta ko ba an ganta ba to sai mun zo in mun zo mun kira shi kenan ta karba karbi karbi duka kuje Allah sa albarka duk an yi bracket kenan shekarun su daya Hadiza Ibrahim Ungotera shekara 60 Hadiza Ibrahim Ungotera shekara 60 Halima Usman Ungwallaka shekara saba'in. Habiba Muhammad Ungwattike shekara saba'in. Habiba Muhammad Ungwallaka Ungwattike Ungwattike babu. Aishatu Yakubu Ungwa Shidde shekara saba'in. ina aishatu ina take miƙa mata miƙa mata aishatu waye yakubu ko me sunanki zainab baffa unguwar kan bariki shekara 80 ku rinka yin shiru wata ma ba ta ji sosai wata tsohuwar aisha jalige garin liman to ga aisha jalige wadda ku jaku jaku jaku allah wa kuma to amin sannu wa ɗan hawa'u muhammad waziri malle shekara 103 ga tsohuwa mai shekara 103 sai an daga allah ƙara lafiya Kai, kai, kai, kai, allah sarki Allah ya bamu irin shekarunki makaki zo ki karba jamu yawwa ga magi in kara miki da shi ga sabulun wanka na da kara miki da shi ga kuma omo ma na wanki shi ma duka a da kara miki eh tsohuwa mai albarka kenan shekara 103 Allah ya mata albarka Hawwa Muhammad waziri malle shi ne ita ce ko? ta tafi gida maryam usman dandoriya maryam usman unguwar dandoriya ina maryam usman mata nan ko izzatu mustapha unguwar Gaza- gwaza da dankali izzatu mustapha hadiza adamu unguwar kwata zainabu musa unguwar lamido shekara 75 77 aisha ta abubakar unguwar shaudari aisha ta amadu ba wa yan unguwar shaudari ba ta a a to gashi an samu tuni ke mai sunanki ɗan tsaya tsaya aisha to aisha to abubakar a to aishatu abubakar to ina zuwa na kira aishatu amadu ne aishatu amadu ai na bayar na baki jiya a wace unguwa kike a wace a wace unguwa kike eh to ba ke bane zauna ki jira za a kira ki Ke- wasu a nan kuwa
ni dai ban ce aisha aishatu amadu jorin musa
ba a aisha waye to abubakar aishatu amadu ku zauna shi kenan sun kuya kai sun kuya ina aisha ta amadu ina take wace unguwa a wace unguwa take angon ala ba ita bane wannan jawar musa ne aisha ta sale unguwar bakoshi ta o- hisba
karbi zauna ki zauna
aisha ta suleiman unguwar take aisha ta idris unguwar garaza aisha ta babawuro unguwar tera aisha ta haruna unguwar akwai shekara 80 Maryam Adamu kan bariki ke ce waye wace ce wannan to wadi gabu an ba ta wannan ba ba ba ta Ba wanda ya ba wannan.
to tafi jiki ita ce waye Ba aura wanke daga
sai ban ma kira sunanta ba aisha ta gaba wuri ta fita sun da dai an bata Maryam Adamu kan bariki amin Hansatu Adamu unguwar Fuloti Aishatu Husaini layin zana Laraba Ahmadu unguwar Jibilu ina Laraba Ahmadu kana a saurara yanzu abin da za a yi Allah sa albarka kai ka ɗauki sunansu ka san su duk wata dattijiya tsohuwar da ta san ta abdu ya ba ta takarda ga abdu nan ya ba ki takarda kuma ba ki ji sunanki a nan ba a ba da wuri ka shiga da su masallaci kai sikirin da ɗinsu ka tabbatar min da su da haka 'yan hizba ku shiga masallaci ku taimaka abdu sai a shigo da su ɗaya bayan ɗaya duk wanda ka gamsu cewa kuma kana da wani litsin hannunka to je ka mun sikirin je ka an gama nasu wanda aka ɗauki sunanta wan- na faɗa wanda ta san an ɗau sunanta kuma ba a kira ba ta shiga masallaci Allah saka da alkhairi cewa kuka yi babu kowa ya samu sai dai wanda kuma na dauka in na dauka a'a da bakin su aka fito Zo ka fito.
a saurara to saura yara marayu maza ko usman a baba jaura musa a a ban ga yara maza nan ba oke ato wannan sai an sama musu wuri waɗannan da allah su ɗan matsa eh bari mu kawo na matan kawo na matan ya kuri ya kuri je ki gurin je ki gurin abdu ki gaya masa ina na matan ba a hankali kai ne waye to usman eh baba allahu akbar attaqir yawa sai marayu mata fatima suleiman unguwar lakka ina fatima suleiman habiba shaibu unguwar rariya waɗannan ku shiga masallaci ku je ku shiga masallaci ku shiga masallaci Ke waye? fatima suleiman allahu akbar habiba shaibu unguwar rariya ina habiba habiba ina take hawawu muhammad unguwar jauroji kaga hizba hizba kai kiliyarin nan kowa ya banta a bari bari hawawu muhammad unguwar jauroji kai sun tsare na mata